إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاد إيقا رمضان يرى النبي صلى الله عليه وسلم dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da ishirin da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun naml muna ci gaba da bayanin kisa annabi Sulaiman alaihi salam jiya mun tsaya daidai inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin law 'adibannahu 'adaban shadida aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Allah ta'ala ya ce ومكث وتفقد الطير النبي سليمان ya nemi tsuntsu الطيرة shine tsuntsu amma nan wurin ana nufin ya nemi alhudhudu tsuntsun alhudhudu wa qala sai yace mali la ara alhudhuda me yasa ban ga alhudhudu ba am kana min alghaibina ko yana cikin waɗanda suke wato sun ɓoyi ba na ganinsu amma yadda muka ce a rawaito daga abdullahi dan abbas cewa alhudu din na ya kasance muhandis ne mana gwani ne masani ƙwararre game da wani aiki yana cikin wanda yake nema ma annabi suleiman ruwa idan ana cikin ƙungurmin daji zai nemi ruwa ya nuna ma annabi suleiman inda ruwa yake wata rana a cikin wani kungurmin dajin ƙasa haka sai ya ga ruwa kamar yadda mutum yake ganin abu a bayan ƙasa kuma zai ga yawan ruwan a kan ƙasa tsawon ruwan duka Allah ya bashi sanin wannan idan ya gwada ma annabi Suleiman alaihi salam aljannu su ne suke taya su haƙo ruwan su yi gina ga wannan ruwan har sai an samu ruwa wata rana annabi suleiman ya sauka a wani wuri cikin ƙasa sai ya nemi tsuntsun bai gani shi ba shine yake magana sun shiga cikin daji watakila ana neman ruwan ba a samu ba sai annabi suleiman ya diba ya diba bai ga wannan tsuntsun ba faƙala sai ce mali ya la'ar alhudhuda am kana min algha'ibin me yasa ban ga alhudhudu ba ko yana daga cikin waɗanda suka ɓoye wata rana abdullahi dan abbas ya ba da wannan labarin a cikin mutane akwai wani mutum daga cikin khawarijawa ana ce mai nafi ibn al-azraq ya kasance tare da abdullahi dan abbas da kuma yana jayayya da abin da abdullahi dan abbas ya faɗi sai ya mai jayayya da abdullahi dan abbas ya ba da wannan labari sai ya ce ma abdullahi da tsaya tsaya malamin shi ne fa saboda su ba su da ladabi kawarijawa ya ce tsaya dan abbas ya ce me yasa kake ba da irin wani labari ya ce wani alhudu-hudu yana neman ruwa yana kana ba da labarin alhudu-hudu yana neman ma'anin suleiman ruwa ina allah ya faɗa haka kuma yaro zai kama mai tarko don ya kama shi duk kana ta ba da labari abdullahi dan abbas ya ce to in ba dan dai aka ce yau ko kuma a ji ana wani cewa gashi an ƙure abdullahi dan abbas ya ce da na kyale ka ce amma zan gaya ma addinin musulunci ne zo da haka da abin da ka ji na baka labari cewa wato alhudu tsuntsu ne mai wayo to shi wayo da kake ganin shi in kaddara ta zo da azanci ba cewa yake ko ba haka ba duk kokarin ka duk sai ya bace in kaddara ta zo ba shikenan duk wani tsoro da kake yi duk sai ya kau duk baya ma magani shikenan sai bakawari je ce to daga yau daga yau ba ni ƙara jayayya da abdullahi dan abbas da abin da ya gaya mana zan yarda shine ma abdullahi dan abbas tambayoyi wato duk kalmomin alkur'ani masu wahala ya tambaya abdullahi na tun daga bakara hannasi ko kuma tun daga ƙasa har sama inda wata kalma take mai wahala cikin qur'ani sai tambaya abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ba shi amsa sai ya ce menene dalili me dalilin fassara ta da wannan abdullahi dan abbas ya ɗauko mai wake-waken laraba kowace kalma kalmomi ne da yawa littafin yana na an tattara shi sunan ya masailu na fi ibn al-azraq alabni abbas radiyallahu anhu mas'aloli ne irin kalmomin qur'ani masu wahala kasa akwai kalmomi masu wahala akwai masu sauki amma alhamdu kaga kalma ce mai sauki lillahi kalma ce mai sauki rabbi al'alamina duk kalmomi ne masu mi ما سوكي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كلمة منه ما سوكي وتعقوا كلمة ما سوى هلاكما وأن ذاك تردوس مثالي الخناس الكلمة الخناس وكوها سمع نتبع وبها كبا إذا وقب وقب شي كدين cikin Qur'ani kalma ce mai ma'anar tawhala ke gare ta haka ne ko ghasiqin kalma ce ta ma mai wahala an naffatha ce ita ma kalma ce mai wahala da kalmomi ne in ka gansu cikin qur'ani sau ɗaya ka hanka ƙara ganin irin sai an dade sai ka ce izihi goma baka ƙara ganin irin su ba da kalmomi ne masu wahala nafasa ce al'uqad duk kalmomi ne masu wahala masad hablum min masad masad kalma ce mai wahala to suna nan nan da yawa cikin qur'ani ire-iren sai tattara tambaya abdullahi dan abbas to annabi suleiman ya nemi wato tsuntsu bai ganin shi ba sai ya ce la wa'addibannahu azaban shadida lalle sai na yi mashi azaba mai tsanani ana sai na kama shi a rawaito daga abdullahi da abbas cewa abinda yake ni sai ya cire mai gashi ya bar shi haka nan ka san ka tsuntsu aka cire mai gashi an tona mai asiri ya zama tsirara idan na cire mai gashi kuma sai in shanya shi ga rana ka san kawai dafa shi za a yi kenan tsuntsu ba gashi kuma ga rana ai rana ta gasa shi da mutum ya ɗauko sai ci kawai. Aula azba annahu ko kuma in yanke shi yana nufin in kashe shi. Wurin cire mai gashi azabar da za a mai mai tsanani ko kuma a kama shi a kashe shi. Aula ya tiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya zo mana da wata hujja wadda take bayyanan na hujja ce. Mana ya zo mana da wani uzuri wanda ya hana shi zuwa lokacin da nake neman shi yake nan ana nan ana nan sai ga alhudhudu alhudhudu ya zo allah ba da labari ya ce famakatha ghayra ba'id sai alhudhudu ya zanna ba nesa ba mana ya zanna bai nisa da annabi suleiman ba alaihi salam a wata kira famakutha فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد duka kirawoyi ne guda biyu daidai faqala sai ce ahattu ahattu bima lam tuhitu bihi yace na zagaye da abin da baka zagaye da sanin shi ba mana na ga abin da baka gani ba ina da ilimin da baka da shi waje tuka na zo maka min saba'in daga saba'i daga ƙabilar saba saba ƙabila ce babba daga cikin ƙabilun su ne mahasalan mutane mun yi tarihin su nan ko mun yi tarihin su mun ba mun ce ba yace to na zo maka daga him abin nan saba me na ba in yaƙin da labari wanda yake na yaƙini labari na tabbas yace inni wajadtu imra'atan tamlikuhum na samu wata mace ita ce sarauniyarsu ita ke mulkinsu ita ke shugabantarsu malamai suka ce sunanta balkis balkisu bintu sharahil sarauniyar saba ko balkis ko bulkis haka take ba tare da ta'un ba bahaushe ne ke cewa balkisa balkisu take ko bulkisu ita ce sarauniyar saba ya ce na iske ta tana masu shugabanci tana masu mulki wasu malamai suka ce ita balkisa din nan uwarta aljana ce kuma ƙarƙashin ƙawahuwanta kamar takon dabba ne mana ƙawahuwanta kamar na dabba suke daidai irin labarai da ake badawa ne sani na wurin Allah subhanahu wata'ala to yace na same ta tabliku wa utiyat min kulli shay'in ko ba an ba ta dukkan komi gaba daya mana ita ma sarauniya ce tana da cikakken mulki duk kayan morewa na rayuwar duniya da shugabanci daga cikin abubuwan da sarki yake bukata sarki mai zaman kanshi to ita ma an bata shi mana na ga sarauta wannan wurin wala arshun azim yace kuma tana da gadon mulki wanda yake babba gadon sarauta mai girma yani ina nufin gadon da ake zannawa gadon da sarki ke zannawa kan shi gado ne babba kuma ya sha kwalliya ya sha ado da zinariya da nau'uka na yanayi gwalagwalai da an mai kwalliya ya yi ta yabo ya ce wajattuha na same ta wa ƙaumaha da ita da mutanenta yasjuduna lishamsi suna yin sujada ga rana min dunillahi ba Allah ba wa zayyana lahum ash-shaytan shaytan ya kawata musu a'malahum ayyukansu wa saddahum ani sabil sai ya kauda su daga ban hanya Allah subhanahu wa ta'ala kaga alhudu-hudu alhudu-hudu mai tauhidi ne ya san Allah waɗannan ɗumumman yasa malamai suke cewa malami ne ga abin da ya gane ce ya gan suna dukawa suna gaida rana su rana ce allansu suna kiranta suna roƙonta suna kuka gabanta suna gaya mata bukatunsu ya ce kuma wannan aikin shaidan ne ya aka yi sani saboda ilimin shi fasadda mani sabili yace shedan ya kange su daga bin hanya Allah fa hum la yataduna saboda haka su ba su shiriwa zuwa ga hanyar Allah ya ci gaba da gaya musulman Allah yasjudu lillah shin dan menene ba za su yi sujada ga Allah ba alladhi yukhrijul khaba Allah subhanahu wataala wanda yake fitar da halitta ko kuma yake hitar da duk wani ɓoyayyen abu bisamawati wal ard a cikin ƙasa ko a cikin sama dami ba su yin sujada gare shi Allah subhanahu wataala wanda shi halicci sammai da ƙasai kuma shi ne yake hiddo da duk wata ƙwaya da ke cikin ƙasa wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tulinun kuma Allah ta'ala wanda ya san abin da kuke ɓoyewa ya san abin da kuke bayyanawa don menene ba za su faɗi su yi sujada gare shi ba Allahu la ilaha illa huwa yace Allah shine wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil azim mabucin al'arshi mai girma ubangijin al'arshi babba shine ake bauta mai alhudu ne tsuntsu ne ke wa'azi wa'azi ne mai tasiri wa'azi ne mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake nuna cewa ba a bauta ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne abin bauta da tsuntsu ma ya san wannan ba alheri a cikin mutumin da alhudu-hudu ya yi shi ba ba alheri kakka yarda alhudu-hudu ya yi ka sanin Allah kaga shi ba ma dora mai ibada ba ko ba haka ba shi ba mutum ba ne kai ne mutum kakka yarda tsuntsu na alhudu-hudu duk ilimin alhudu-hudu bai kaiwa gare ka duk ilimin shi duk darajar shi an yi shi ne don kai don ka kama shi ka yanke shi ka hige shi ka zuba ya cikin ruwan zahi ka sulala abinka kawai an yi shi ne domin kai shi an yi shi ne don ka canyi kuma ya zo ya hika ya hika sanin me yasa aka zo duniya ya hika sanin haƙƙin Allah akan bayi hatta yarda wani tsuntsu ya zo ya hika duk da yake shi kaga tsuntsu ne ba sakayya za a mashi ba ba ya da ba aljanna za ya ba ba wuta za ya ba Allah zai mai da ya ƙasa ƙarshen al'amari amma kaga ya shiga cikin harakarka kuma ya yi ka saninta kaga harakar ba ta yi ba kai ba za a mai da ka ƙasa ba komi za ka zama duk wahalar da za ka sha ranar alkiyama ba za a mida kasa ba haka za a barin ka ka ɗanɗana azaba in ba ka yi daidai ba shi kuma shi ba dora mai ibada ba wani nauyi da aka dora mashi wanda ya je nemo abinci ya ba iyalin shi rayuwar shi ta kare shi kenan amma kai Allah subhanahu wataala ya dora maka ibada amma kana nan kana wasa da ita kana nan baka san Allah amma baka san haƙƙin Allah akan ka ba ko ba wai rishin masu koyawa ne ba ba kai ne baka mai da hankalinka ga abin ba masu koyawa ga sunan kyauta ruwa Allah suke koyawa fi sabilillah sai in ka ga dama ka ba su abinka ko ba haka ba kyauta ko da abin na kyauta shi yasa mutane suka yi watsi da abu ha a koya jama'a a zanki koyo a zanki koyon ibada da sanin Allah a barwar da shi kuna ganin shi kyauta wata rana da kudin kamar rasa zaka lokaci yana tahi da kudinka kana nema ka ba da kudi amma fatawa ka yi tambaya ka rasa wanda za ka tambaya yana tahi Allah ya sa lokacin duba mana wa lokacin alheri bane lokacin da kowa kowa da kowa har malamai da an shiga neman duniya ba lokacin koya ma mutane karatu kowa neman duniya yake kuma duniyar ce ba wai wahalar samu da ta na an bada ta kowa ya mai da hankalin shi gare ta akwai lokacin da za a zo ba talauci ce wadata ko kuma wadata za a yi tabi ana shagalin duniya abin da ya kamata a yi ba za a yi shi ba to saboda haka wato annabi sallallahu alaihi sallama yana daga cikin dabbobin da manzo Allah ya hana halittun da yana kashe daga cikinsu akwai alhudhudu manzo Allah ya hana kashe turwa ya hana kashe kudan zumuwa manzo Allah ya hana kashe alhudhudu kaga yanzu babu shi ma gaba daya da nan nan da nan gangaren nan na tudun bariki nan duk shi ne gaya nan kayan ka kai gulbi duk za ka yi ta ganin shi da nan gangare in kai nan wajen wajen su daɗin sarkin nan gidajen da filayen da aka mida duk gaya nan yana yawo ha? eh eh maganin maganin kan karatu yake maganin kan karatu ne ake da shi ana so mutum kan karatu sai a kasai mai alhudu-hudu yana yi mana yana yi ba nama ba ne in ka ci abinka yana yi nama ne za ka ci yayi alhudu-hudu baki miyan shi bakake ne kamar tawada suke in ya bisa ya ce in ka zo wurin inda ya dan tsaya ya mintuttuka kayan ya tashi za ka iske diya zuba abu kamar tawada baki kirin kuma za ka iske kamar rubutu kamar ya rubutu shi yasa ma lokacin ake cewa duk iccen da ya sauka gari sai ya rubuta qur'ani ya tashi da cikin labarai ne da ake tsuntsu dai ne mai albarka tun daga shi yana wa'azi yana wa'azi kan sanin Allah da ta Allah da ibada da cewa ba abota kowa sai Allah tana yiwa shi can tsuntsun shine mai ilimi sauran alhududin da suka rage kuma ba irin shi bane kuma tana yiwa da nau'in su haka yake sani na wurin Allah inda gashi manzo Allah yana a kashe nan kaga akwai wata illa akwai wani dalili shikenan bayan ya gaya ma annabi Sulaiman alaihi salam abin da ya gani qala sai annabi Sulaiman ya ce sananzuru da sanne za mu diba mu gani a sadaqta shin gaskiya ka faɗi am kunta min al ko ko ka kasance daga cikin masu ƙarya shikenan sai annabi Suleiman ya ce idhab bi kitabi hadha ka tafi da wannan wasiƙa tawa fa alqihi ilaihim sai ka jefa ta zuwa gare su mana ka mika musu ita ko kuma ka sake ta ka jefa musu ita umma tawalla anhu sa'annan ka juyo baya daga barin su fandur ka diba ka gani ma za yarji'un menene za su mai dawa annabi suleiman ya rubuta ma sarauniya bulkis da mutanenta wasiƙa ya miƙa ma alhudhud ita alhudhud ya ɗauka an ce a cikin hikahikan shi ya ɗauke ta kamar yadda al'adar tsuntsaye take an tsuntsu yana ɗauka abu da fuka-fukan shi ko kuma da da ƙawahuwan shi ko kuma da bakin shi ya ciji duk da yana ɗauka abubuwa ta wannan hanya ya tafi da wannan wasiƙa zuwa ga wato gidan sarauniya bilkis ya je wa wannan takarda a wurin da take karaita da kanta ba ta san wani ya shiga wurin sai je tilla wannan takarda ta wata taga tana zanne sai ta ga takarda ta faɗo mata sannan sai ɗan koma gehe yana lekanta saboda ladabi shikenan sai ta gigice abin da ta gani wannan mai tada mata hankali sai ta nufi wannan takardar ta ɗauko ta bude ta ta cire wato kashen da aka yi ma wannan wannan takarda din ta karanta abin da aka rubuta shine abin da Allah ya gaya mana cikin alkur'ani قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم inni lalle ne ulkiya ilayya an jefo mani kitabun karim wata wasiƙa mai daraja innahu min sulaimana wa innahu bismillahi ar-rahmanir rahim lalle ita wannan wasiƙa daga wurin annabi sulaimana take wa innahu kuma lalle yanda al'amarin yake bismillahir rahmanir rahim na sunan Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan rahma mai yawan jinƙai Allah ta'alu alayya cewa kada ya mana girman kai wato ni musulmi na ku zo mana kuna musulmi kuna ganewa ko abin da aka rubuta kenan da suna daga takar- takarda ne ta zo daga annabi suleiman da suna allah mai yawan rahma mai yawan jinkai cewa ya rubuta sama bismillahir rahmanir rahim sai ya rubuta wasiƙa cewa Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin kan ku yi mana girman kai kan ku nuna isa gare ni kan ku nuna mana ɗaukaka domin nima madaukakin ne ku zo kuna musulmi wuri na wani mutum ya taba iske wa wa tuni muslimin ba wasali ba wasali ya ga wa tuni muslimi sai ya ce wa tuni musulmi ne sai mai da ba hausa kuma haka in kariwa za ka gani wa tuni musulmi ne ko ba haka ba za ka gani in ba wasali in ka yi karatun muhammadiyya na hausawa ka san shi ma sai ka koya karatun muhammadiyya hausan muhammadiyya hausan larabci wato ni musulmi ne sai suka gane cewa lalle wannan wasiƙa daga annabi suleiman ne alaihi salam cewa shi ne ya rubuto ta wasiƙa ce da ta zo daga babba annabi cikin annabawan allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masu wannan saboda ƙwarewa da iya magana bai tsawaita magana ba mana yadda yadda alhudu ya ba shi labari sai ce bari ya rubuta wannan kalmar ya gani me za su ba bado amsa kenan in yadda ya gaya mashi ne za su yi jayayya da wannan abu abin da ya gaya musu cewa ku zo kuna musulmi wurina za su cewa ba su yarda ba in dai suna bauta ma rana kuma haka aka yi wallahu ta'ala alam abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara babu tambaya ko to Allah ta'ala ya sa mu dace wannan azumi da muka kai sha ɗaya Allah ka sa ka karɓi shi Allah ka sa mun samu ladan shi Allah ka ba mu aljanna da shi ya Allah Allah ka kare mu daga jahannama da shi Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci Allah ka kawo mana karshen walalu gaba da na rayuwa Allah dukkan matsalolin mu Allah ka san su Allah ka yaye mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lahiya ma Allah ka ba su lahiya su lahiya Allah kara musu lahiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lahiya Allah ka kara mana imani Allah ka kara sanya mana albarka kara mana rahmarka da gafararka ya Allah Allah ka yanta mu daga wuta ya Allah Allah ka ba kasashen mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su gaba da ya Allah Allah ka shahi mana wayan mu gaba da ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka mana karshen walalun da suka dame mu ya Allah Allah ka mana karshen su ya Allah Allah ka mana karshen su ya Allah Allah jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare su daga hararan yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka shirya yan bindigan mu da yan ta'addan mu ya Allah Allah kawo karshen su ya Allah Allah ka shirya matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah malamai da almajirai da talakawa da shugabanni da ma'aikata da mawadata gaba da Allah ka yayi mu kowa matsalar shi Allah ka kawo mu kowa karshen matsalar shi ya Allah Allah kai da mai iko a bisa dukkan komai ya Allah Allah babu abin da ya gagare ka ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah ka diba mu da rahmarka da tausayinka ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين